بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم آه، والصلاة والسلام على محمد سيد سيد العرب والعاجم وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم والحكم وبعد وبعد فلما رأيت كثيرا من الطلاب من طلاب العلم في زماننا يجدون يجدون إلى إلى العلم ولا يسلون ومن منافعه وثمراته يحرمون يحرم يحرمون لما أنهم أخطأوا طر- لما أنهم أخطأوا طرائقه وتركوا شرائطه وكل من أخ- وكل من أخطأ طريقا ضل فلا ينال المقصود قد قل قل أو جل أردت أ- وأردت وأحببت أن أبين لهم طريق التعليم على ما رأيت في, في الكتب وسمعت من أساتذ من أساتذه من من أساتيذ أساتذ الأولى من أساتذ ال- آه،
من أساتيذ أولي العلم والحكم والحكمة رجاء الدعاء من الراغبين فيه المخلصين بالفوز والفلا- وال- والخلاص في اليوم في يوم الدين بعد ما است بعد ما است بعد ما است بعد ما استخرجت الله بعد ما استخرت الله تعالى فيه وسميته تعليم المتعلم طريق التعليم وسميته وسميته تعليم المتعلم
تعالى تعليم التعليم آه، تعليم المتعلم طريق التعليم طريقة التعلم طريق التعلم
تعليما تعليم فصل آه. وهو كده ولا لا؟
أي مكان أنا شباب آه، مالك يكتب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نعم
malam mai wannan littafi wanda ake ce ma ta'alimul muta'allimi tariqat ta'allum littafin da a wajen malaman zai suke ce mishi uban mara uba ma'ana dai littafi ne wanda ko da a ce mutum bashi da inda ya karanta shi zai zama mishi jagora a rayuwar shi ta yau da kullum sannan kuma a rayuwar shi ta abin da ya shafi ilimi sannan kuma a rayuwar shi da zai zama da abokai na ilimi da kuma malamai malamin da ya wannan- da ya wallafa wannan littafin shine burhanuddin az-zarnuji al-imam az-zarnuji a shi ya wallafa wannan littafin ne kamar yadda ya faɗi a nan shine lokacin a zamanin su ya ga ana ta neman ilimi ana ta kokarin wajen neman ilimi amma ko ba a samu ilimi saboda an kuskure ma hanyar da ake bi a samu wannan ilimi to sai ga bari ya taimaka musu bari ya tsora musu wani littafi wasu fa'idodi da wasu ne ma ba tabbata ba a hadisi to amma dai ko da bata zo ba to ta shiga ciki abin da ya shahi musulmi ai ya shahi musulma kenan haka dan haka jinsin musulmi jinsin musulmi to neman ilimi ya ya waje ba wajibi ne a kan shi sai malam zai yi shamsu malam yake cewa i'lam amma dai kai sani annahu la yuftawdu ala kulli muslimin talabu kulli ilm ba wajibi bane ba karulla bane akan kowane musulmi akan kowane musulmi neman kowane ilimi idan aka wada haka an ba mutane wahala da yanzu a ce dole ya kaje kayan ilimin falsafa dole sai ka je ka nemi ilimin kare kaci tunda shi ma dai ilimi ne a ana nihin mala ya ce abinda ake ni a nan wa inna ma yuftawadu alaihi talabu ilmi alhali abin da da ya fawilla da ya zama fawilla akan shine talabin a neman ilimin ilimin hali shine ilimin hali ilimin hali abin da yake ni da shi a nan shine halin da musulmi ya tsinci kanshi ya tsinci kanshi a musulmi a musulmi a matsayin shi na musulmi sallah ta waje ba kan shi to dole ne je neman ilimin sallah azumi ya waje ba kan shi dole ne zai je neman ilimin abin da shi azumi bin iyaye ya waje ba ya ya zama wa- wajibi a kan shi dole ne je neman ilimin yadda zai bi iyayen shi shine ma da yake ilmul hal fa innahu yuqalu malai ce saboda ana cewa afdalu ilmi ilmi hal mafificin ilimi shine ilimin hali ilimin da mutum zai san halin kanshi halin abin da ya wajaba a kanshi wa afdalul amali sannan kuma mafificin aiki shine hifzul hali shine kiyaye hali mutum ya kiyaye halin kanshi a matsayin shi na musulmi baligi akwai abubuwan da aka hana shi to ya kamata ya kiyaye kanshi daga wannan abubuwa malik ke cewa wa yuftawdu ala almuslimi sannan kuma ya zama fadilla akan musulmi talabu ilmi ma yaqa'u lahu fi halihi shine neman ilimin da abin da zai afkun mushi a cikin halin shi na yau da kullum sai malik ce fi ayyi halin kana a cikin kowane hali ya kasance kenan kaga wannan za a je a dawo dai a ce akwai ilimukan da sun zama wajibi a kan mutum ko da a ce ba su da alaƙa da addini ko da a ce wasu wani abin misali afur ko da a ce abin da shari'a wacce ba ta ce wajibi ba ne amma idan mutum ya shiga cikin wannan abin to dole ne ya san neman shi ya san ilimin shi yanzu kasuwanci kasuwanci ba wajibi ba ne akan mutane amma dai an halitta a je a nema abinci a nema arziki to amma yanzu in na shiga kasuwanci to kuma yanzu neman ilimin kasuwanci ya zama wajibi a kaina neman ilimin ya neman ilimin mai baka cewa kasuwanci kasuwanci ya zama wajibi a kaina dillalanci in na shiga dillalanci neman ilimin dillalanci ya zama wajibi a kaina kai in ma dimki na shiga dole ne in je in nemi ilimi menene shari'a ta hana a cikin wannan yanayin dimki menene kuma shari'a ta halitta to shine malam yace duk abin da zai kuma mutum a halin shi a kowane hali ya kasance yace fa innahu la budda lahu min as-salati kaga shi musulmi ba maka wasu yayi sallah to dan haka a wannan hali to fa yuftawadu alaihi ilmu ma yaqau lahu fi salatihi bi qadari ma yu'addi bihi fawaid as-salati to a wannan hali ya wajaba a gare shi ya san ilimin abin da zai afkun mushi a cikin sallar shi bi qadari ma yu'addi bihi daidai gwargwadon abin da ya san daidai gwargwadon abin da zai je ya bada wannan farillar tashi ta sallah mala yace sannan kuma wa yajibu alaihi ya wajaba alaihi ya wajaba akan shi bi qadari ma yu'addi bihi wajiba ya san ilimin gwalgwadon abin da zai bada wajibi shine abin da ya wajaba akan shi na sallah azumi zakka hajji da sauransu mala yake cewa li anna ma yutawassalu bihi ila iqamati al-fawdi yakunu fawdan saboda duk abin da ta hanyar shine za a bi a ji a tsaye da wani wajibi ko a tsaye da wata farilla to shi ma zama farilla misali yanzu ba a yi sallah sai da alwala to yanzu dole ne a ji a san ilimin alwala dole ne a ji a san ilimin alwala ba a me yake cewa ba a yin aure sai an nemi sadaki sai an yi waye sai an yi karatu dole ne za a je a ne sai an nemi afon ba a yin aure sai an je an yi hidiba an nemi aure an yi waye to yanzu da wajibi ne a je a san yadda ake neman aure a musulunci duk abin da ya zamanto tsani ne zuwa wani wajibi to shi ma wajibi ne haka nan abin da ya zamanto tsani ne zuwa wani haramun to shi ma haramun ne abin da ya zamanto tsani ne zuwa wani abu da ya zamanto mandubi ne to shi ma mandubi ne fa'ida ce fiqhiyya na'am maliki cewa wa kazalika fi sawmi haka abun yake game da azumi kaga azumi wajibi ne to kuma in zai azumi sai an so to dole ne kuma ji a san ya ake saho ya ake bude baki sannan kuma me aka hana mai azumi yayi me aka me aka halitta mai azumi yayi maliki ta wa zakati haka nan zakka in kana da ruwa da idan ya zama tana da dukiya wal hajji haka nan shi ma aji in wajaba alaihi in hajji ya wajaba ya wajaba akan shi to dole ne ya sani yadda a lokacin nan kuma abin da ya wajaba akan shi da aikin haji wa kadhalika fil buyu'i haka nan abin da ya shahi saye da saidawa in kana ya tajibu idan ya zama to yana kasuwanci to wannan duka ilimin muka ne wanda idan dai ya shige su to ya sun wajaba akan shi amma kasuwanci kaga da hauko bai zama wajibi akan shi ba to lokacin da kuma ya shiga kasuwanci ilimin neman ilimin kasuwanci bai zama wajibi akan shi ba to amma lokacin da ya shiga al'amari akan dai akan abin da ya shafi kasuwanci to kuma a wannan hali ilimin kasuwanci ya zama wajibi akan shi maliki cewa qila li muhammad bin al-hasan rahimahullah an ce ma muhammad dan hasan muhammad bin hasan shine almajin abu hanifa an tambaye shi an ce mushi ya sheikh ala tusannifu kitaban fi zuhudi shin wai baka wallafa mana littafi da yake magana akan zuhudu akan gudun duniya ala sai ya ce to ai sannaftu kitaban fil buyu'i to ai na wallafa littafi akan abin da ya shahi saye da saidawa ya'ani az-zahidu huwa man yatahazzaru an ash-shubuhati wal mutawati fi tijarati malam anan da yace ya wallafa littafi akan abin da ya shahi sai da saidawa to yana ne mai gudun duniya shine wanda ya taharrazu yake kiyayewa game da barin shuha da kuma abubuwan da aka ki fi tijarati a kasuwanci to shi ma wannan mai gudun duniya ne da haka in ka je karanta wancan littafin to shi ma zai amfane ka game da yin zuhuri mala yace wa kazalika fi sa'il mu'amalati haka nan a sauran mu'amaloli duk wanda yake gudun abin da zai kai shi shubha ko hadawa zuwa ga haram ko haɗa zuwa gaban da aka hana to wannan shine mai gudun duniya hakanan wal hirafi da kuma sauran sana'o'i mala yace wa kullu man ishtaghala bi shay'in minha hakanan duk wanda ya duk wanda ya shagaltu da wani abu daga cikin abin da yake wani ka wani sana'a ne wata mu'amala ce ko wata sana'a ne hannu ne ko kasuwanci ne to yuftawadu alaihi ilmu tahawuzi ala al to kuma anan ya zama wajibi ya je ya san ilimin da zai kare shi zuwa ga haram in ka shiga kanikanci to dole ne ka je ka sani a wannan kanikancin ya za a yi ka iya kare kanka zuwa ga haram in ka je ka shiga aikin lauya to dole ne a nan ma ka je ka kai je ka san ilimi abin da zai kare ka zuwa ga cin haram malaki ta wa kazalika yuftawadu alaihi hakanan ya wajaba alaihi ya ya ya, ya zama farilla akan shi ilmu ahwali qalbi ya san ilimi na halayen zuciya zuciya tana da halaye yau ka ji ka daidai gobe ka ji ka ba yau gobe ka ji ka ba daidai ba yau ka tashi ma ka ji ka kai duniyan ma ka sallama ko gani kan ta kare maka to duka wannan halayen da zuciya to dole mutum ya je ya san ilimi abin da ya shahi tawakkali dogaro ga Allah abin da ya shahi komawa ga Allah abin da ya shahi tsoron Allah abin da ya shahi yadda ga abin da Allah subhanahu wataala ya zartas ya da ce wa'annan abubuwan fa innahu waqi'un fi jami'il ahwali saboda abubuwa ne wanda suke afkuwa a dukkan halaye ma da yake cewa wa shawful ilmi la yakhfa ala ahad ai shi daukaka ta ilimi dauya ta ilimi bata koyuwa akan kowa abu ne wanda yake a bayyane ma da yace id huwa al-mutakhassisu id huwa al-mutakhassisu aw id huwa al-mukhtassu bihi bil insaniyati afwan saboda shi ilimi an keɓanci mutum ne kawai da shi saboda wasu akwai halittun da basu da ilimi ko da mala'iku suna wajen Allah amma Allah ya fifita yan adam da su akan ilimi lokacin da mala'iku Allah subhanahu wataala zai aiko annabi Adam a matsayin khalifa sai sa gani tuwa za a aiko irin mutum mutumin da yake kashe dan uwan shi ya zub da jini yayi kaza kuma shine khalifa sai Allah ya so nuna musu to bambancin mutum akan su sai Allah ya kawo su wasu abubuwa ya ce to ko suna wannan abubuwa sai suka kaso sai Allah ce wani Allah ce annabi Adam to kai annabi Adam faɗi wannan abubuwa sai annabi Adam ya faɗi wannan sunaye sai Allah ce to in kun gana ya abu dan ku san na san abin da ku sani ba to shine malai yace saboda shi ilimi an keɓanci jinsi na mutum ne da shi bi anna jami'al khisali suwal ilmi yashtariku fihi fiha afwan yashtariku fiha al-insanu wa sa'irul hayawanat wa hayawanat saboda dukkan wata ɗabi'a da ka sani wadda ba ilimi ba to da mutum da dabba suna tarayya shine ya shi ku fi halisan mutum da dabba suna tarayya a cikin wannan ɗabi'a yace ka shaja'ati kamar sadaukantaka kaga a cikin dabbobi akwai dabbobi sadaukai irin su zaki wal jur'ati da karhin hali akwai dabbobi masu karhin hali masu jimrewa kamar jaki kaga akwai karhin hali wal quwwati da kuma karhi ma zunzurutu irin su giwa akwai karhi wal juri da kuma kyauta akwai dabba mai kyauta washafaqati da kuma tausayi irin su musa wa gairiha da kuma wasu dabi'uwa wanda da mutum da dabba aka yi tarayya sai ma ce amma wanda ilimi kaga babu zaki mai ilimi babu da ake cewa giwa mai ilimi wannan kawai abu ne da ya shahi mutum sai ma ce wa bihi da ilimi ne azhara Allah ta'ala fadla Adam alaihi salam adal malaika da ilimi ne Allah ya bayyana fadlan annabi Adam akan malaiku lokacin da Allah ya wace cewa ku kawo sunayen wannan abubuwa ba su sani ba sai Allah ya umarci annabi Adam shi ya zo da wannan sunayen sai Allah ya ce malaka cewa akwai malaka cewa amarakum kuma dalilin ilimi ne ma Allah ya umarci malaiku su ima annabi Adam sujada sai malaka cewa inna ma sharaful ilmi li kaunihi wasilatan saboda saboda me yasa ilimi zama tuna da haka sai malaka ce li kaunihi li kaunihi wasilatan saboda shi ilimi ya zama to wasila ne tsani ne ila taqwa zuwa ga tsoron Allah allati wa tsoron Allah ne yastahiqqu al-mar'u biha da tsoron Allah ne al-mar'u mutum yastahiqqu bi hal karamatu yake cancanta ya samu wata karama a wajen Allah subhanahu wataala was sa'adat al-abadiyyah da kuma da kuma me ake cewa shine rabauta ta har abada kama qila li Muhammad ibn al-Hasan kawai yadda aka cewa Muhammad ibn al-Hasan rahimahullah aka aka gaya mushi aka me ake cewa aka tsara mushi wannan baitin aka ce ta'allam fa innal ilma zainul li ahlihi wa kullun wa unwanun li kulli muhamili wa kun mustafida kull yawmin ziyadatan min al ilmi wasbah fi buhur al fawaid tafaqqah fa innal fiqha afdal qa'id ila al birr wa taqwa wa 'ad al qasid huwa al ilmu huwa al alam al afur huwa al alam al hadi ila sunnah al huda هو الحسن ينجي من جميع من جميع الشدائد فإن فقيحا واحدا متوضعا أشد على الشيطان من ألف عابد وأن ما لم يكتب عن سبب أن واقع لك محمود بن حسن أكتب مشي تعلم ما لم يكتب أكتب ما لم كي إلمي كنمي إلمي سوى شيء إلمي لو كك أني كما سشي ما لك عفوا أدوني كما سشي ما لك سنن وفضل فضلاني وعدوان سنن كما علامة li kullin muhamini ga dukkan wani abun yabo sai wala ce wa kul mustafida to sannan kuma ka zama to mai neman fa'ida ziyarata ka zama to mai neman ƙari na fa'ida kulli yau a kowace rana sai wala ce sannan kuma wasbah ka yi nitso min ilmi daga ilimi ka yi nitso fi buhuril fawaidi a cikin teku na fa'idodi ka je ka yi nitso ka nemo wata fa'ida da kowa bai san ta ba malai ce tafaqqa sannan kuma ka yi ilimin fiqhu malam ai ilimin fiqhu aka ce ko fa innal fiqha saboda shi fiqhu afdal qa'ili shine mafi shine mafi fitin ko a ce mafi darajar jagora shi ne da zai maka jagora ka gane halal ka gane haram ka iya sallah ka iya ka iya sauran abubuwa na addini malai ce sannan kuma shi ne jagora ila da birri zuwa ga abin da shi zuwa ga biyayya ga Allah aikin aikin kirki wattaqwa sannan kuma shi ne jagora zuwa ga tsoron Allah sannan wa'adul qasidi sannan shi ne mafi daidai ko mafi daidaita mutum zuwa ga manuha zuwa ga manuha zuwa ga mutum abin da yake so ya cimma gobe sai ma da ce shi ilimi huwa al'alamul hadi shi ilimi kamar wata tuta ce wadda alhadi take shiryarwa ila sunul huda zuwa shiryoyi na zuwa hanyoyi da kace zuwa sunnoni na shirya sai ma da ce huwa alhisnu shi ilimi kamar wani garu ne kamar wani abu ne da ake cewa alhisn shine kariya kamar wata kariya ce wanda yunji yake tsayarwa min jami'i shada'ili daga dukkan wasu cututtuka malik cewa fa inna faqihan wahidan mutawaddi'an malik ce kaga malamin fiqhu daya mai tsantsani to ashaddu ala shaytani to yayi tsanani akan shaytan min alifi abidi daga mai ibada dubu mai ibada dubu wanda kawai shi za a ce abidi ibada yake amma ba akan sani ba akwai shi saurin zuwa masallaci tun ƙauye hudu ma zai zo sallah asuba sannan kuma ladan ma'ana zai isko shi saboda saboda ya kasa saboda ibada to amma ko babu ilimi na ibada wannan to wannan malami wanda yake da ilimi na fikihu to ya yi tsanani ya yi shi tsanani a wajen shedan ya yi jin tsoron shi akan wannan mai ibada wannan irin wasu wannan ibada dubu shedan zai wadda dubu irin su amma wannan malamin yazo yana tsoron su malamai suna ba da wata hikaya an ce wani lokaci akwai wani mutum ya zo yana sallah wani jahili ya zo yana sallah a masallaci ko a ce wani mai ibada ya zo yana sallah a masallaci kuma shedan yana so ya isko shi ya sa mushi wasiwasi a wannan sallar tashi to amma a kusa da shi akwai wani babban malami kine ne yana bauchi to kuma shi da yake tsoron shigowa ya ce kaga ina tsoron in zo in bata wannan mutumin sallah kuma wannan malami ya tashi ya gyara mashi ya ce daga na bata mashi ko ya tashi ya gyara mashi to saboda wannan malamin da yake tsoron shi ma da yake tsoro shi ne ya gasu shigo to wannan hikaya ce da ake bada kamar dan dai kawai a nuna bambancin wanda zama to yana da ilimi da wanda ba shi da ilimi kaga ba guda bane to da mu dakata ana insha Allah ta'ala da wasu ne ba sai mu ci gaba sai mu hude wancan shi ma dai tunda dai mukaddima ta an sai an karanta shi ma dai insha Allah malike cewa بسم الله الرحمن الرحيم أكرم تنقدم أكو مالم مالم أكرم أكرم تنقدم أكو tunda shi hadisin yana da hadisan an sanske na akan ta mukaddima ma sai a kwana mukaddima ya karanta hadisin to ba a karanta hadisin ba ina da mukaddima ma
kana da yawa akwai da hanta yana da akwai
shi wanga ne na shi classic ne
to shi ke da yanzu bari gani yawan ta can ma
ne ban da kyau akan wani wani tana da kyau akan wani ta wani mukaddima na da na gama da shi tana da yawa amma dai ba a nama ya kawo ta
ni ya rika ciki a nan mahamudu ya kawo wannan mukaddima kawai dai ya kawo hadisi ya shiga